من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna sha tara ga watan shawwal jiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da shidda ga watan hudu shekara ta 2026 karatunmu na hudu a cikin littafin minhajul muslim haka ne ko? to muna cikin babi na farko babin da yake magana game da aƙida imani da Allah subhanahu wa ta'ala malam ya kawo mana dalilai guda biyu ko kuma yana ci gaba da kawo mana dalili na farko daga cikin dalilai waɗanda aka ɗauko waɗanda suke tabbatar da samuwa Allah subhanahu wa ta'ala mun ga fadan Allah ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda zuwa ƙarshe sannan mun ga magana Allah ta'ala da yace ma annabi Musa ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin sannan kuma mun ga wayannan ayoyi wayanda suke ƙarshen ko kuma ƙarshe ƙarshen suratu al-hashr wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada war rahmanur rahim mala yace wa qawluhu fisanayi ala nafsihi da kuma magana Allah ta'ala da ya yi a wurin yaban kanshi yaban zatin shi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Allah ta'ala ya ce yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin komi da kowa arrahmanir rahim Allah ta'ala yabo ya tabbata gare shi wanda yake mai gamamme kyauta ne a duniya ya ba mummuni ya ba kafin mai kyabantacciyar kyauta ne a ranar lahira ya ba mummuni babu rabon kafin maliki yawmiddin kuma Allah ta'ala shine mai mulkin ranar sakamako anan Allah subhanahu wataala ma yaban da ya mazatin shi yana nuna samo shi kenan domin ya ce yabo ya tabbata ga Allah sai ya ce rabbil alamin malicin kowa da komi wanda ya samar da wannan duniya da abin da ke cikinta kaga wannan aya ita ma dalili ce daga cikin dalilan da suke nuna akwai Allah wa qawluhu da fadin Allah subhanahu wataala fi khitabina nahnu almuslimin a cikin maganar da Allah ta'ala yayi mu mu musulmi yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umman al'ummar kuce al'umma guda ɗaya bayan Allah ta'ala ya zano annaba sai ke faɗin wannan a cikin suratul lambiya bayan ya kawo labarin annabi ibrahim annabi musa annabi isma'ila annabi saka annabi lut annabi nuh annabi dawuda annabi sulaiman annabi ayyuba annabi zakariya da ɗan shi annabi yunus annabi Idris da annabi Zulkifli duk bayan Allah ya kawo sai ce inna hadihi ya kawo Maryam da danta annabi Isa alayhi salam Allah ta'ala ce inna hadihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umma ku ce al'umma guda daya ma'ana addinin ku duk ɗaya ne dukkan ku kun taru kuna kiran mutane zuwa ga abauta ma Allah kun taru gaba ɗayan ku kuna ta Allah da bauta Allah ku guda ɗaya ne wanda yake ba ku umarni ku bauta mai guda ɗaya ne shine Allah subhanahu wataala to da ku al'umma ɗaya ce ba al'umma biyu ba ko da ba ku yi zamani ɗaya ba abinda waɗancan suka yi shine kuma kuke yi wa ana rabbukum ni kuma ni ne Allah mahalicin ku ni kare ni na halice ku gaba ɗaya kuma ni ke sanya ku fa'budu ni saboda haka ku bauta mani kaga wannan ma dalili ne wanda yake nuna cewa akwai Allah subhanahu wataala saboda Allah ya ce wa ana rabbukum fa'budun ni ne Allah mahalicin ku saboda haka ku bauta mani aga akwai Allah kenan wa fi ayatin a cikin wata aya wa ana rabbukum fattaquni bayan Allah ta'ala cikin suratul mu'minun nan ma Allah subhanahu wataala ya kawo labaran annabawa sai Allah subhanahu wataala ya ce bayan ya kawo annabi annabi no da annabi hud da sauran annaba annabi musa da annabi isa da mahaifin shi sai Allah ta'ala ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaquni wannan al'umma ku ce al'umma guda ɗaya kuma ni ni ne Allah mahalicin ku saboda haka ku yayi ni ku ji tsoro na amma duk da haka Allah ya ce fataqaffu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun duk da haka da Allah ya ja kunnan mu kan mu raba kanmu mu tsaya wuri guda daya mu zamanto tsintsiya madaurin ki daya kawai sai muka kakkasa al'amuran nawa daban naka daban ina son ka baka suna kana suna ba ni son ka ba ni son ka baka suna kiyayya ce tsakanin mu muna sallah wuri guda daya ko kuma ga mu da masallatai amma wani ba ya shiga masallacin wani ya yi sallah wani ba ya bin wani sallah duk mun kasa al'amarin mun lallaba mun watsa mun zamanto cincirarru ba Allah ya ce matsaya wuri guda ne mu huta mashi wani wuri kuma Allah ya ce wata ƙaƙƙa'u amurahun bainahun kullun ilaina raji'un Allah ya ce sun kakkasa al'amarin nasu baya al'amarin guda ɗaya ne Allah ɗaya ne addini ɗaya ne annabi ɗaya ne littafi ma guda ɗaya ne ya suka rana Allah ya ce duk za su dawo wurin mai za su dawo za su gaya mana me yasa suka rarraba kansu baya mun hana su wannan dai yana nuna cewa akwai Allah subhanahu wataala saboda Allah ya ce wa ana rabbukum fattaquni ni ne Allah mahalicin ku saboda haka ku kiyaye ni wa qawluhu haka ma fadin Allah subhanahu wataala fi ibtali a wurin rusa da bata da'awa kirarin wujudi samun rabbin wani Allah siwa wanda ba Allah au ilahin ghairihi ko kuma bata samuwan wani abun bauta wanda ba Allah ba bis samawati a cikin sammai bakwai aw fil ardi ko kuma a cikin kasai bakwai qawluhu shine maganan Allah subhanahu wataala law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata wa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun Allah ta'ala ce law kana fihi ma alihatun da dai akwai waɗansu alloli a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai illallahu wanda ba Allah ba daban da Allah akwai waɗansu alloli daban-daban wasu na can sammai wasu na nan ƙasai na fasada ta da sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk sun lalace sun baci ba ga duniya da ta gurɓace ta lalace ba saboda shugabanni sun mata yawa mu shugabannin akwai 'yan babakeri akwai 'yan kaka gida akwai azzalimai akwai 'yan kama karya ko ba haka ba kesa duniya ta lalace ta gurbace ba a shekara lami lafiya sai kaji an tado wani bala'i sakamakon azzaliman da suke cikin duniya to ina a ce alloli ne alloli ne na gaske banda Allah su ma alloli ne na gaskiya wasu na nan wasu na sama kuma ga Allah mahalicci su ma suna da ƙarfi irin na Allah kai ka san da ba za a kawo yanzu ba da yanzu wata halitta ce ke rayuwa kuma da lokacin da wani ya samu ƙarfi shi ma sai ya kashe wannan halitta ya tashi haka za a yi ta rayuwa za haka Allah subhanahu wataala ce da akwai waɗansu alloli a cikin sammai bakwai ko kasai bakwai wanda ba Allah ba to da sammai bakwai ɗin da kasai bakwai da sun rushe sun da aikinsu ya kare subhanallahi Allah ya ce to ku sani sarki ya tabbata ga Allah ma'ana Allah subhanahu wataala shi kada yake bai da abokin tarayya rabbil arshi wanda yake shine mahalicin al'arshi amma ya sifuna daga abin da suke siffanta Allah subhanahu wataala da shi waɗannan dalilai ne daga cikin dalilai na naqliya waɗanda aka cirato waɗanda suke nuna lalle akwai Allah subhanahu wataala ga ayoyi na alkur'ani nan malai ya kawo wani suna da yawa ɗumbin ayoyi ɗaruruwan ayoyi ke akwai cikin ƙur'ani amma dan da malai ya kawo sun isa su nuna mana cewa lalle akwai Allah subhanahu wataala wannan duniyan ba ita ta samar da kanta ba samo ta akai kuma wanda ya samo ta yana nan shi baya da farko baya da ƙarshe Allah ƙara mana imani na biyu malai ce ikhbaru ba da labari nahwin min mi'atin wa arba'atin wa ishirina alfan min al'abbiya wal mursali ba da labarin kusan annabi da manzo 124 kusan annabawa da manzanni 124 sun ba da labari bi wujudillahi ta'ala game da samun Allah ba na annaba da suka zo ba suna kiran mabota ma Allah ba يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير هو أنشأكم من الأرض واستأمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب أن باسنا جاكي متانينا وبوتا ما الله باكو دون الله وانا باكو بوتا من الله Allah shi ne wanda ya kago daga cikin ƙasa haka annabi Salih ya gaya wa mutane shi. wasdamarakum fiya kuma ya ba ku damar rayuwa a cikinta kuraya ta da gidashi kuraya ta da doma da kiyo kuraya ta da kasuwanci kuraya ta da shugabanci to Allah nan da ya muku wannan shi nake kiran ku zuwa gare shi ku kadaita shi da bauta haka wani wuri Allah ya ce qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا فأتونا بسلطان مبين manzanninsu sun ce masu shin akwai shakku game da akwai Allah wani Allah makagin sammai makagin kasai yana kiran ku domin ya maka gafarar zunuban ku gaba daya yana kiran ku ne domin ya jinkirta muku ya zuwa lokacin da ya ambata muku kaga wannan ya nuna annabawa sun kira mutane zuwa ga akwai Allah akwai samuwa Allah subhanahu wataala kuma mutane in sun yarda da akwai Allah to su bauta mu Allah shi kare su yi watsi da kowa to annaba da yawa Allah ya turo jamman ghafiran manzo Allah ya ce Allah ya aiko annabawa jamman ghafiran jama'a mai yawa Shi ne wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa 124 manzanni cikin su 300 da 60 da wani abu ko 300 da 10 wani abu wa rububiyatihi sa'annan kuma su waɗannan manzanni da annabawa sun kira mutane game da mi sun ba mutane labari game da rububiyyan Allah halittan Allah da aikin Allah lil awalimi ga talikai al'awalim da alami na daɗe ne al'awalim jam'ul taksir ne al'alami na kuma jam'ul muzakkar salim ne ko kuma mulhaqun bijama al-mudhakkar salim muna ganewa ko to amma ala walib jam'i ne na taksir ma'anar su guda ɗaya dukkan suna nuna talikai kulliya dukkan su gaba ɗaya cewa talikai gaba ɗaya dukkan su Allah subhanahu wataala ya halicce su ko in baka san haka ba ka karanta suratul shu'ara labarin da Allah ya bada game da fir'auna ya ce ma annabi Musa wa ma rabbul alamin قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين Allah subhanahu wataala shine bakakin halittar samai bakwai Firawuna yace wani ne haka nan Annabi Musa yace Rabbus samawati wal ard Malicin samai bakwai da kasai bakwai ma bainahuma da abin da ke tsakanin su in kuntum muqini in kun kasance masu yaqini Qala liman hawlahu ala tastami'u Qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرك والمغرب وما بينما إن كنتم تاكلون to da haka Allah ta'ala shine wanda yake daukar dawainiyan halittun duniya gaba daya tun daga al'arshi har abin da ke ƙasa wanda daga shi kuma babu wata halitta da abin da ke tsakanin su da halittu masu motsi da waɗanda ba su motsi dukkan su Allah subhanahu wataala shine ke tafiya da su to da annaba sun ba mutane labari game da wannan wa an khalqihi ta'ala sannan kuma annabawan sun ba da labari game da halittar Allah ta'ala wa tasarrufihi fiha da kuma caccanzawa da yake yi a cikin halittun nashi Allah ya yi halitta kuma Allah ne ke sauya ma halitta lokaci shi ke tafiyar da su in sun ƙoshi Allah ne in sun je yunwa Allah ne in sun samu Allah ne in sun rasa Allah ne in sun yi dariya Allah ne in sun yi kuka Allah ne in sun yi murna Allah ne in sun yi bakin ciki Allah ne in suna tsallo Allah ne in sun yi tagumi Allah ne in sun mutu Allah ne in sun rayu Allah ne subhanahu wataala shine tasarrufi Allah ta'ala yana caccanzawa a cikin halitta yadda ya ga dama to duk annaba sun ba mutane labari game da wannan wa ana subhanahu kuma sun ba mutane labari game da sunayen Allah subhanahu wataala wa sifati da kuma siffofin Allah subhanahu wataala duk annaba sun ba su labari ga sunayen Allah masu tarin yawa da siffofin Allah masu ɗimbin yawa su ma kaga duk wannan yana nuna annaba sun ba da labari game da akwai Allah tunda har suke bayanin sunayen shi ba suke bayanin siffofin shi abinda ba yana an faɗi sunan shi abinda babu shi an faɗi siffofin shi wa ba minhum min nabiyyin kuma babu wani annabi daga cikin su wala rasulin ko kuma wani ma'aiki daga cikin su illa wa qad kallamahu Allah ta'ala face Allah ta'ala yayi masa magana kaji annaba gaba daya babu wani annabi ko wani manzo ba sai da Allah ya mashi magana aw ba'atha ilayhi rasulan in Allah bai mashi magana ba gaba da gaba ba magana da magana ba to Allah ya aika mai manzon shi zuwa gare shi wanda bai samu dama Allah mai magana baki da baki ba to sai Allah ya tura mashi mala'ika zuwa gare shi au alqafiruhi ko kuma Allah ta'ala babu wani manzo ko annabi ba sai da Allah ya jefa a cikin zuciyar shi ar-ruh suna ne daga cikin sunayen zuciya wannan magana da Allah ta'ala zai mai ko annabi manzon da Allah zai aika mashi ko kuma jefa mai da zai a cikin zuciyar shi ma yajzimu ma'ahu abinda zai yanke hukunci tare da shi annahu kalamullah cewa lalle maganan Allah ce kamar yadda ya ma annabi Musa oh annabi Musa ya tsaya yana wayo sai Allah ya ce me ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin kai annabi Musa me maka magana ni ne Allah mahaliccin komai da kowa ya Musa inni ana Allah ni ne Allah dai wanda ya halicci kowa saboda haka aji hankalinka wanda dole ka yanke hukunci cewa mai maka magana Allah ne waɗannan wannan gatan annaba kadai suke samun shi ko kuma Allah ya koma mala'ika ya zo da siffa ta mala'ika ɗin wanda za ka tabbatar da cewa lalle Allah ne ya aiko shi ko kuma Allah subhanahu wataala ya sanya ma a cikin zuciyarka ka ji kana son ɗabi'u masu kyawu kana kyaman mai mugayen ɗabi'u gaba ɗayansu ba inda za a kama ka da wani laifi annabawa Allah yake ma wannan to sai mutum yake hukunci cewa lalle maganan Allah ce wa wahyuhu ilai ko kuma in aike ne to ka tabbatar da cewa wahayin Allah ne zuwa gare shi to malam yace fa ikhbaru hadha al-adad al-kabir ba da labarin wannan adadin mai girma min safwatil khalqi na zababbun halittan Allah manzanni da annaba zababbu ne na halittan Allah subhanahu wataala to kasancewa su sun ba da labarin akwai Allah kuma su ga su da dimbin yawa ba yan kadan ba wa khulasatil bashar wanda su ne tankadaddin halitta cikin halitta su ne aka tacike aka tankade su ba na cikin halitta babu mai daraja mai matsayi kamar su ba mai kyawo da hasken zuciya kamar annabawa da manzanni to wannan adadin nasu mai dimbin yawa mutum dubu kuma har so 120 kuma da hudu ko dubu da ya ka tsaya ya kagari sun isa ballantana wannan adadin mai yawa to malam yace ba da labarin wannan adadin na manzanni ga su halitta ne waɗanda ba su ƙarya ba su ƙarya annabawa ƙarya wurin ɗan adam ba ta zaman tola hani bale annabi annabi baya ƙarya yuhilu al-aqal al-bashariyya to wannan tana kore hankalin dan adam takdhibahu ƙaryata shi ma'ana tana hana tunanin dan adam ya ƙaryata wannan adadin mai yawa ya ce kai duk maganar banza ce suka yi ba ya yi ba kama yuhilu tawaqqu hadha al-adad kamar yanda haduwar wannan adadin mai girma shi ma yana korewa alal kadhib akan ƙarya ba yiwa su haɗu gaba ɗayansu ba zamani ne suka yi ba galibinsu ba su yi zamani ɗaya ba in wannan ya zo ya wuce shekara ɗari da wani abu ko ɗari biyu ko ɗari uku kuma sai wani ya zo ko ba ‘yan gida ɗaya ba ne mutanen nan ba faminsu ɗaya ba ne ballantana a ce ai gadin gadin ne dama sun shirya ko da akwai salsala tsakaninsu an kadi ba za ka nisa ke gare ta wani na wani gari can bayan ya wuce kuma sai wani annabi ya bulla wani gari tunda ake ba taba yin annabi tunda aka yi annabi Ibrahim da annabi Ismail suka wuce ba ƙara yin annabi Makka ba dubban shekaru sannan manzo Allah ya zo sallallahu alaihi annaba da ta Allah ya ta aika su wasu wurare sai da annaban karshe zo Allah ya koshi garin Makka kaga wannan me yake nunawa yana nuna sun san junansu amma ba irin wannan sanin ba wanda kake tunanin cewa sun shirya an wanda ya zo ya wuce shi ma ya zo ya ce shi annabi ne shi ba yiwa ce sun haɗa kan yin ƙarya saboda haka dukkan su masu gaskiya ne wa ikhbaruhum labarin su kuma da suka bada bi malam ya'lamu game da abin da ba sani ba wa yatahaqqaqu kuma ba su tabbatar da shi ba ma'ana labarin da suka bada shi ma yana kore haka a ce sun ba da labari game da abin da ba sani ba ba su tabbata ba wa ya ji zimo bai sai hati wa ta yakkalu kuma a ce ba su wato yanke hukunci game da ingancin wannan labarin ba kuma ba su tabbatar da yaƙinin labarin ba kawai su ji suna bada ka san ba yi ba wa min khiyaril bashar alali kuma su ne mafi alherin halittu mafi alherin dan adam wa atharihim kuma su ne mafi tsarkin dan adam su ne zababban halitta Allah su Allah ya zabo cikin mutane kuma su Allah ya tsarkake sama ga kowa nufusan wurin zukatansu zukatansu yana kowa tsarki annabawa zukata gare su masu tsarki masu haske ba keta ba bakin ciki cikin rayuwarsu ba hasada ba su damu da wani ka samu su ba samu ba ko kayan ka samu bari su kwace dai ba su irin wannan rayuwar ko su zo suna wani abu ba don Allah ba duk wannan bacin zuciya ne kaga mutum yana ta yake addini ba domin Allah wata manufa ke gari shi da ta cika shi ke sai ya bari ba annaba duk suna wa mutane fada akan wannan duk abin da zaka yi kai dan Allah saboda bata lokacin ka zaka yi lokacin ka ya tafi gaban za ka bata awa ɗaya baka da lada baka da manufa mai kyau ba annaba ta gare su masu tsarki abinda za su yi suna yi ne don Allah ya biya su ba don mutum ya biya su mutum bai iya biyan ka warjahihim uqulan kuma su annabawa sun bi mutane karfin hankali hankalin su yarin jayi na kowa wa asdaqihim hadithan kuma annabawa su ne mafi gaskiyar labari wanda abinda za su ba da labari labarin Allah ne Allah ne ya gaya masu kuma su gaya ma mutane a ta mu'amala da mutane ba su yin ƙarya ba su cuwa-cuwa ba su hayanci ba su yaudara annabawa duk waɗanda abubuwan korallu ne ga annabawa ba za su yi mu'amala da gasu cuce ka ba ko su ma ƙarya ko su ma shigo-shigo ba zirhi wannan duk ba aikin su bane gaskiya suke gaya ma saboda mi bayan Allah ne da Allah ya zaba kuma ya turo su gaya ma kuma su koya ma yin gaskiya cikin al'amarinka kaga wannan tarin annabawan bayan Allah da kanshi ya to ma'aikan shi annaba da manzanni su ma sun bada labari game da mi game da akwai Allah saraka su ma labarin da suka bada ya wuce a ƙaryata da haka kenan akwai Allah subhanahu wataala na hudu malam yace ikhbarul malayina na uku kai ikhbarul imanul manayina ko imanul malayini ba da labarin miliyoyi malayin jami ne na miliyon da larabci ma miliyon ake cewa a albalayi ne ko imanul balayi to albalayi ne jami ne na biliyon biliyon shine miliyar haka ne ko yawa da turanci ana cewa biliyon da turancin ingila turancinmu na faransa kuma ana cewa miliyar miliyan so dubu to imanul balayini imanin biliyoyi miliyar yayoyin mutane minal bashar na mutane imaninsu da suka yi misali kamar garin nan na maraɗi gaba daya a ce maka kowa ya san akwai Allah wannan kada ya sai nuna ma gaskiya ne akwai Allah watiqaduhum da kuma kudircewarsu da suke yi bi wujudin rabbi subhanahu wata'ala da samun Allah madaukakin sarki wa ibadatuhum lahu da kuma bautawa su ga Allah ka dibi ranar idi ka gani kada ganin fankada bankadan hilaye sun cika da mutane wa suke bauta ma Allah guda daya ba za ka same su nan kowa yana da tunanin wani Allah daban ba Allah dai da ya samar da duniyar nan wanda ya aiko manzo Allah ya saukar da alkur'ani gare shi to shine suke bauta dukkan mu gaba dai mun yi baki dai mun yarda akan mu mai da gaba mu gamsu wannan rana ga mu da yawa kusan rabin gari ko kuma a ce kashi tara na mutanen kashi goma na gari kowa ya tafi bauta ma Allah kashi dai da suka yi zaman su da waɗanda ba su yarda su yi idaran nan ba da waɗanda ma idin ba ta dame su ba to kashi ɗaya ne cikin goma kashi tara duk an hito gaba ɗaya maza da mata yara da manya duk an hita kuma an sha galibi duk an sha sabon kaya za ka ga wannan rana gari ya yi haske saboda ran nan kowa sabon kaya ya sa za ka garin yana wata walƙiya saboda an sa sabon kaya don ma ba irin na laraba muke musa wararen kaya ba ranar da za ganin kamar wata ne ya hito to matsalar masu wuraren kayan kada ne daga ja sai bula sai masara sai mai je baki suna da haske amma hasken nasu mai duhu inda mun sha wurare da za ka garan nan yake na aljanna safke nan da ba mu aljanna wa ta'atuhum iyahu da kuma biyayya su ga Allah subhanahu wataala da suke a wannan rana yadda su da cewa su yi biyayya ga Allah subhanahu wataala suna bauta mashi duk wannan yana nuna maka cewa akwai wa akwai Allah subhanahu wataala wannan aiki nasu da yana nuna samuwa Allah subhanahu wataala bihini a cikin lokacin da annal adat albashariyya cewa lalle al'ada ta dan adam jariyatun tana gudana ne bi tasdiqil wahid da ainihin gaskata mutum guda daya ma'ana al'ada ta riga ta gudana mun saba in mutum daya ba mu labari mai yarda da labari ko ba haka ba mutum daya to miliyoyin mutane sun ba da labari ya kake gani mutum ɗayan ya ce mama an yi wani abu sai mai yarda ko ba haka ba bbc in ta gaya mana yarda muke jamus in ta gaya yanzu labarin nan na yakin iran da da amerika da da isra'ila mai muke yi kan abin da ake ba mu labari muke ta shari mu zo majalisa mai ta rigima ta dumuwa wani ya yi ƙari duk dai wannan labarin ne mun zama kamar shaidanu labari ne sai mai ta ƙara shi mai ta ƙara shi mai ta ƙara shi sai ya zama labari ɗari saboda mai yarda da mai bbc ta wani ko gaban ma kai mutum guda ɗai radio ne ke gaya mu amma mun yarda ko america ta wani ko faransa ta wani ko jamus ta wani ko wane ne ya faɗa muku labarin ne ga gidan akwatar rediyo muka ji shi kuma mun yarda shi ne mala yake cewa al'ada ta gudana cewa mai yarda da labarin mutum guda walaitinai ne ko mutum biyu suka bada mana ya an riga an saba don mutum biyu sun baka labari sai ka yarda da labarin fadlan anil jama'ati balle ma jama'a su baka labari mutum goma sha biyar ashirin wal ummati to balle al'umma al'umma su ne kamar garin maraɗi gaba ɗaya al'umma ne don suka zo gaba ɗayan suka baka labari yaya ka karɓi labarin mutum ɗaya mutum biyu ka karɓi labarin jama'a mutum sha mutum ishirin da talatin da ballantana labarin mutane dubbai muna ganewa ku wal'adad da kuma adadi alladi wanda la yuhsa minan nasi ma shahid wanda ba a ƙididdige shi daga cikin mutane ma shahidil aqli tare da shaidan hankali wal fitra da kuma shaida ta ɗabi'a ta halitta ala sihhati ma amanu bi absa ingancin abinda suka ba da gaskiya da shi wa akhbaru anhu kuma suka ba da labari game da shi wa abaduhu suka bauta mashi wa taqarrabu ilayhi kuma suka nemi kusanci zuwa ga shi Allah subhanahu wataala mana hankalinka ma yana nuna ma akwai Allah ko ba haka ba Allah ya ce wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun Allah ta'ala ya ce ka ce godiya ta tabbata ga Allah da sannan Allah ta'ala zai nuna maku ayoyin shi sai kun gane su Allah ba mai ramkana bane daga abin da kuke aikata kuma Allah ya ce sanurihim ayatina ila faqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid da mu nuna musu ayoyin a cikin kansu da kuma sarari har sai sun gane cewa lalle Allah ta'ala gaskiya ne kuma Allah subhanahu wataala ya ce fil ardi ayatun lil muqinina a cikin kasa akwai alamomi waɗanda suke nuna samuwa Allah ga masu yaqini wa fi anfusikum a cikin kan kuma bala tubsiru ba ku lura ku gani kuma Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ard ba'da mawtih wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyah والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون cikin halittar sama da ƙasa da sabanin dare da yini cikin tafiyar jirgin ruwa da yake a cikin teku yana gudana da abin da yake amfanin mutane da abin da Allah ya saukar daga sama na ruwan sama sai Allah ya rayar da ƙasa da wannan ruwan bayan ta mutu kuma Allah subhanahu wataala ya watsa a cikinta daga dukkan wata halitta Allah ya sauƙaƙe ya hore ma mutane iska iska kala-kala na gabas na yamma na kudu na arewa ga yana ga hadari na Allah ya hore muku tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce lalle duk waɗannan abubuwa da Allah ya gaya muku akwai alamomin samuwa Allah amma Allah ya ce gawa ga mutane masu hankali shi yasa mala yace shahidul aql tare da shaidan hankali hankali yana shaida cewa akwai mi akwai Allah saboda duk wanda yace babu Allah bai da hankali duk wanda ya kore domin akwai abubuwa da yawa baka gansu ba amma ka yarda da su sai Allah za ka korewa ka ce babu shi sa'annan kuma akwai shaida ta halitta shaida ta tsarkin halitta fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah akwai halittan Allah subhanahu wataala wanda Allah ya halicci mutane akan ta dabi'a ce wanda manzo Allah ya ce kullu mawludin yuladu 'ala al-fitra duk abin haihuwa ana haihuwa shi ne akan tsarki akan ɗabi'a kyakkyawa akan sabuwar Allah subhanahu wataala akwai Allah to wallantana kuma bayan Allah na kwarai na gari sun zo sun bada labari cewa akwai Allah subhanahu wataala ya kake gani to waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna cewa akwai Allah subhanahu wataala imanin da biliyoyin mutane suka yi game da samuwar Allah subhanahu wataala wannan yana nuna akwai Allah subhanahu wataala na hudu ikhbarul malayi ba da labarin miliyoyin mutane min ulama'i daga cikin malamai an wujudillahi game da akwai Allah malamai da yawa sun ba da labari cewa akwai Allah subhanahu wataala ba da labarin sa yana nuna gaskiya ne wa an sifati kuma sun ba da labari game da siffofin Allah waɗanda Allah ya gaya mana cikin Qur'ani wa asba'ihi da kuma ainihi wato ba da labari da suka yi game da sunayen Allah subhanahu wataala wa rububiyyati li kulli shay'in kuma da ba da labarin da suka yi game da rububiyyar shi game da komai ma'ana aikin Allah subhanahu wataala game da komai komai Allah ta'ala ya samar da shi kuma Allah ne ke renan shi Allah ne ke tarare shi yake talallaba shi yake tallafa mashi yake ci da shi yake baya shaida yake baya numfashi yake tafiyar da rayuwar shi Allah ne ke tafiya da shi kuma Allah ne ke tsayawa da shi duk malamai sun ba da labari malamai ko masu tarin yawa yanzu ko yanzu malaman duniya da suke raye kai kasan suna da yawa ko ba haka ba malaman da ke yanzu cikin duniyan nan akalla za a samu malami miliyan daya akalla cikin duniya ba mara da wani ke magana duniya gaba ne ta musulmi to bayan su ba shekara ɗari ma da ta wuce wancan lokacin ba uwa uba wancan lokaci malamai sun fi yawa da yanzu saboda wancan lokacin kowa yana son malamai to bare waɗanda ke bayansu waɗanda ke bayansu in kana son ka ga yawan malamai ɗauki littattafan tarihi ka karanta kaga malami guda ya kawo tarihin wajen malami dubu hamsin cikin littafin shi nan da shekara dubu da suka wuce wannan da shekara dubu da ɗari ɗaya ko da ɗari biyu da suka wuce ya rubuta ba shi kare ba kuma sai ka ɗauki na wani shi ma ka gani shi ma ya kawo wannan adadin mai yawa ka karanta littafin albidayar nihaya na ibn kasir ka ga ɗumbin malamai malamai waɗanda ban da masu habbai habbai dubu ɗari da wani abu allah ya yi ya samar da su bayan manzo allah ko suka zama to almajiran manzo allah dubu ɗari da wani abu zamanin da duniya ba mutane da yawa to tabi'ai kaga sun linka su domin duniya tana ƙara ci gaba mutane da ƙara ƙaruwa tabi'u tabi'i na haka nan tabi'u tabi'u tabi'i na haka nan haka har zawwa yau littattafai suna nan malaman tafsiri ma kadai waɗanda suka yi fasara alƙur'ani mai girma su kansu zaka same su dubbai akwai mu'jamul mufassir littafi da babu kowa cikin shi sai malaman tafsiri zaka iya samun malami wajen dubu sha wani abu wannan malami guda ne ya rubuta wa ba wai iyakarsa kenan ba shi wanda ya sani ne shi ma wani ya rubuta wasu wanda ya sani haka to malaman hadisi malaman fiqh kuma dukkan su gaba daya bawo shi ce duk bori ne suke matsayi Allah raba malamai da tsayi da goyi to duk Allah guda ɗaya suke kira zuwa gare shi dukkan su gaba duk su je su dawo suna cewa ne suna gwada maka sanin Allah ka san Allah ka girmama shi ka bauta mishi wa qudratihi ala kulli shay'in da kuma ikon Allah subhanahu wataala akan dukkan komai duk suna ba da labari ga cewa Allah ta'ala yana da iko a bisa dukkan komai babu abin da ya gagara Allah suna ba da labari game da Allah cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iyawa ne akan dukkan komai babu wani abu da ya gagara Allah la ya'zubu anhu biqalu dharrati bis samawati wala fil ard babu wani abu da yake gagaran Allah a cikin sama yake ko a cikin ƙasa wala asghara min dalika wala akbar illa fi kitabin mubin babu wani abu da dan kararrami ne ko mun kankanta shi a ce Allah bai san shi ba shi ya samar da shi ya san da shi duk suna ba da labari wa annahum lidhalika abaduhu kuma cewa su malamai da suke ba da labari suna bauta ma Allah ne saboda sun ba da wannan labari wa ta'uhu kuma saboda haka ne suka yi ma Allah biyayya saboda sun yarda akwai shi wa habbu lahu kuma suka yi soyayya dan Allah ka so mutum dan Allah ka so mutum saboda yana son Allah ka so mutum saboda mutumin kirki ne ba wai ka so mutum saboda abin hannun shi kakka yadda asara za ka yi ranar alkiyama sai Allah ya gwada ma lokutan soyayya kada mutum ba dan Allah ba ga yana awoyi shekaru ga sunan kana ta san mutum amma ba dan Allah ba duk ka bata lokacin ka baka da lada ko guda saboda kana so ne saboda mi saboda da abin daular duniyar shi wani dan abin duniya da ke gare shi yasa kake so shi ka so mutum dan Allah sai Allah ya biya ka kuma sai Allah ya biya maka bukatarka sai Allah ya baka abin da kake so shi kuma wannan kana son shi saboda abin hannun shi kuma ya ke baka abin da kake so wani domin ba shi ke badawa ba mai badawa shi ne Allah ka so shi saboda musulmi ne dan uwanka kawai sai Allah ya baka ladan soyayya ka da shi kuma sai Allah ta'ala ya sa ta ko ta hanyar shi ko ta wata hanya Allah zai ke biya ma bukatarka ma ɓata lokaci ne ka so mutum saboda abin duniya saboda matsayi saboda kudi saboda girma saboda daraja a duk waɗannan abubuwa ne waɗanda kaucewa suke wata rana sai mutum ya rasa su in ka so mutum saboda kudi wata rana zai rasa don ya rasa ka kai ma soyayyar ka ta bace ke duk wata daraja ko makamin da ke ga mutum wata rana wannan makamin yana sauka da gare shi shi kenan kuma radda ya sauka sai ka ce wa ruwan ƙarshe amma addini shine wanda shine wanda bai gushe shine wanda ba a kare shi kullun ya ake wa ba rabbaka hatta ya ce ka da yaqin ai ta bauta ba Allah har sai yaqini ya zo maka Allah ya samu dace wa abghadu min ajlihi kuma saboda sun yarda da Allah subhanahu wataala akwai shi yasa suke yin kiyayya saboda Allah mana suna kin mutunan da yake Allah duk mutunan da yake kin Allah ko mi ke gare duk makamin shi duk matsayin shi su ba baron su shi yaje rike matsayin shi rike duk daudar duniya dake ga hannu can shi ya sani saboda me ya hada su da shi makiyin Allah ne makiyin manzo Allah ne makiyin alqur'ani na romu da shi haka musulmi suke Allah ya kyautata imanin mu waɗannan dalilai ne malam ya kawo kaɗan daga cikin dalilan da suke nuna samuwa Allah subhanahu wataala waɗanda ake ce musu adillatin naqaliyya dalilai waɗanda aka naƙalo aka ciratu aladillatul aqliyya sai dalilai na hankali wannan cikin hankalin mutane suke waɗanda suke nuna samuwa Allah subhanahu wataala su ma malam yace na farko wujudu hadhihi al-awalim al-mukhtalifa samuwar wannan duniyar wadda take da bambanci muna ganewa samuwa wannan duniyar da muke ci wadda take da bambancin ɗabi'u da halaye da al'adu to samuwan haka kowa da irin ɗabi'a shi kowa da irin halin shi yanzu ba ga munan ba nan kayanmu ba su yi kama ba ko sun yi kama duk wanda ya ɗaukan maka kaya ka gane kayanka ya ɗauka nan kayanmu ba iri ɗaya ba ne wannan bambancin na kayan jikinmu hullunan ma ga sunan hulluna ne ka ji ba sarauta Allah hulluna ga sunan da yawa amma kowa da irin shi kala duk ba ba wanda ya zama iri ɗaya da yana nuna akwai Allah Allah ne ya samar da wannan a tsakaninmu don mu yi rayuwa mai daɗi da hullunan mu iri ne ne kaga ina iya ɗaukar taka in sa ba ka gani akai ma suka ɗauki ɗaukasa tun da dairi da yanki amma yanzu da ka ɗaukar mana hula na gane a hula ta ce ba na abuja wannan bambance-bambancen da ke akwai na al'adu da halaye dalili na kwai Allah su hana mutane wal makhluqatil kathira da kuma halittu masu ɗimbin yawa al mutanawwiya waɗanda kuma kaga su ma daban-daban suke halitta da adam ma kadai ba mu yi kama ba wuri guda ke samun kamanni su yi tsanani wurin tagwaye amma su ma duk da haka nan waɗanda suke rayuwa tare da su sai sun zaki bambanta tsakaninsu ba ko ne yau ya gane su ba ya gane wane ne babba wane ne kare ko ba haka ba amma wanda ya saba rayuwa tare da su to yana bambanta su amma ba haka ba yan gida ɗaya da kanewa da kani duk kamanninsu kana yaba wannan shi ne wa wannan shi ne kare wannan shi ne wane wannan shi ne wane duka na iya bambantawa to duka wannan bambancin mu kaɗai make nan to tumakin gidanka ma haka nan ba su kama in shanu kake kiwo ba su kama in raƙumma ne ma ba su kama in kaji ne ma ba su kama sai kaga kowa yana da abin da Allah ya bambanta shi da shi motocinmu ga su nan da motunanmu da kekunanmu da suna kama iri dai ne amma kowa yana iya gane tashi to duka wannan dalilai ne kaɗan daga cikin dalilai na hankali waɗanda suke nuna akwai Allah ya shahadu bi wujudi khaliqiha yana yin shaida da samuwan mahaliccin su mana bambancin su yana nuna cewa akwai wanda ya halicce su wa huwa Allahu jalla wa ala shine Allah madaukakin sarki id malan yace saboda laysa hunaka fil wujudi a cikin halitta a cikin duniya shine al wujud babu manidda'a wanda ya yi kirari na halka hadihil awali halitta waɗannan halittun wannan duniya wanda muke cikinsu babu wani wanda ya ce shi halittu su ko akwai wa ijada ko kuma yace shi ya samar da su cewa Husaini Allah ba samu wani yace shi yayi duniya ba amma an samu Allah ya bada labari shikenan labarin da Allah ya bada cewa shi yayi duniya shi ya sammai bakwai ya kasai bakwai shi yayi mutane da aljannu da mala'iku da tsuntsaye da dabbobi yadda Allah ya faɗi shi yayi su ba taba samun wani yace shi yayi ba ko an taba samu shikenan ya nuna kenan Allah shine mahalicinsu wannan da dalili ne na hankali kama annal aqlal bashariyya kama yanda kasancewa lalle hankali na dan adam yuhilu yana kore wujuda shay'in samuwa wani abu bila mujidin ba tare da mai samar da shi ba ko ba haka ba duk dan adam ya yarda babu abin da ya samar da kanshi babu wanda ya kanshi duk dan adam ba yarda da haka ba salula ce wallahi wata salula ce ga ta nan mamakin ta kake ita ta kanta ce wani kore kawo da tabuwa ko ba haka za a ce maka wani kore kawo da tabuwa kamar ya ta yi kanta wallahi wata mota ce ga ta nan na sayi mamaki nake an ce can kamfanin ita ta yi kanta kawai ce tana dai kura da motar ka kawai kamar ya ta yi kanta to adam ya yarda da cewa babu wani wanda wato ke yin kanshi sai an yi shi ko ba gaba ne to samun abu yana nuna mai samar da shi saraka wannan duniyan ba ta samar da kanta ba akwai wanda ya samu ta ya kawo ta ya gwada mana ita muna ganewa ko bal innahu kai mutum ma tunanin shi yuhilu yana kore wujuda absatu shay'in samun dan kararraman abu bila mujidin ba tare da mai samar da shi ba hankali na adam dan kararraman abu ya yarda da cewa ba yadda za a yi samu kace sai an samu shi wadalika malam yace bari in baka labari wannan kuma ka ta'amin kama abinci bila mu'alijin ba tare da wanda ya gogayya ya yi hwama ya yi aiki litabkhihi domin dahu abincin ba abinci ya kaga ɗan ƙararrama abin kawai sai ka zo ka samu abinci wani ya ce ba kaga abincin nan ba wanda ya dafa shi shi ya dafa kanshi ba ka yarda saboda mai hankalinka ya riga ya tabbatar da cewa babu wani abu da za ka gani face akwai wanda ya yi shi wadda ka abincin shi aka yi sai da ka ɗauki lokaci akalla awa ɗaya ana gyaran shi sannan ya cika mun ba haka ba sai da ya ɗauki lokaci sai da ɗauki wajen wata shidda ana tanadin shi sannan duk abin da za ka ci sai ya ɗauki wajen wata shidda ana gyaran shi amma kai ne za ka zuwa cikin minti biyar ka ba da kuɗi a baka ka cinye ka tafiya amma kahin ita wanda abincin ta gyara ma ka sayi ko kahin a gyara ma shi cikin gida sai da aka ɗauki watanni sai da Allah ya saukar da ruwa kafin wannan ma sai da aka ji aka yi sassabe aka yi huda aka yi ruwan sa'annan aka zo aka yi shuka sa'annan a ba da lokaci a zo a yi noma na farko sa'annan a yi cira a zo a yi noma na biyu ba duba lokaci ne ake dauka ba sa'annan a bar shi ya girma sa'annan a bar shi wata da watanni yana nuna Allah subhanahu wataala yana tafa shi yana sa rana ta gasa shi sai ya nuna sosai a zo a yanke sa'annan a zo a sussuki sa'annan a sheke sa'annan a sa cikin buhu sa'annan a zo a yi sa'annan a zo a yi sarfe a wanke a yi nika sa'annan a zo a yi tankare sa'annan a zo a yi kalgi in tone sa'annan a gadi ya dauki lokaci duk wannan Allah ya dinkule mana shi yace inna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم dan jin dadin ku ne wali an'amikum kuma saboda jin dadin tumakin ku to saboda haka dan abu kadan kama abinci dan adam bai yarda da a ci shi ya samar da kanshi ba tare da wanda ya dama shi ba au firashin ko kuma samun shimfida alal ardi akan kasa bila farishin lahu ba tare da wanda ya shimfida ta ba fiha a cikin ƙasa ɗin kawai ka zo ka iske shimfida gidanka ba kowa gidan gidan karhe kai karhe abinka ka hita matarka ba ta nan ta ma yi balaguro da ita da 'ya'yanta sun tai wani gari ganin gida sun barka kai kadai cikin gida kawai ka zo kai shimfiɗa tsakiyar gida inda kake yi abinka kai iske an shimfiɗa maka ita ka san ba ka kwanta ta yawo hita ma za kai da gudu daga gidan saboda ka san dai ba za ta shimfiɗa kanta ba to mutanen ɓoye suka shimfiɗa take suna jiran ka kwanta su ma rubdugu ƙwara ka sai ka gudu daga gidan ko ba haka ba ƙwara ka shimfiɗa ma ƙaramin abu ne to ba yiwa ta shimfiɗa kanta sai an shimfiɗa ta wa kai ba malam ya ce to ballantana ma idan a lokacin bihadil awalim da waɗannan halittun abdahma waɗanda suke gunguma-gunguma alha'ila waɗanda suke masu tada hankali min sama'in kamar sama wannan sama wargajejiya a ce ita ta samu kanta kasan bayyawa wa mahawat da abin da ta tattaro min aflakin na ainihi falaki-falaki da ke cikinta mana hanyoyi shi ne falak sarari sarari ka sama da kake gani hanyoyi ne cikinta Allah na ta ba mu labari sai da Allah ta'ala ya sa aka zo zamanin da kimiyya ta bayyana kuma aiwatar da ita karara yanzu jirgin ya tashi ba kawai ɗibar daji yake kawai sama ba da ya tashi akwai daidai wajen da za yi ita ce hanyar shi yana sauka matsala za yi samu dole wannan hanyar ita za yi ko ba haka ba sama da kake ganin hanyoyi ne an yi yakance mai kuma za a yi ba zai sauka da kamar yadda ka san kwalta ce nan kasa akwai kwalta ko yawon mota ba za ta sauka da kwalta ta koma gihi ta ta tahiya ba saboda inda za ta sauka wurin wucewar mutane ne da dabbobi da sauransu kaga bige mutane na za a yi to haka shi ma jirgi in ya sauka daga hanyar shi ta sama falak din da yake ciki to sai an samu matsala to ita sama din da sararinta sararin ai ba ana cewa sararin samaniya ba ita samaniya ai ita ce ginin sararinta kuma shine kayan akai ta to duk wannan wa shamsin da ranar da ke cikinta wa kamarin da watan da ke cikinta wa kawakiba da taurarin da ke cikinta kulliha dukkansu mukhtalifatul ahjam girmansu mai bambanci rana ta yi wata wata ya yi taurari ko a zahiri dai yadda muke gani rana ta yi wata girma ko ba haka ba sa'an nan kuma yadda muke gani wata ya yi taurari girma taurari yan ƙanana ne inda za mu ga gaya nan ya hito su ma gasu nan su yan kanana shi kuma yana suna gehen shi to kaga girman su ya sha bamban ko shine mukhtalifatul ahjam girman su ya sha ya sha bamban wal maqadir da kuma ainihi kaddarawar su shi ma ya sha bamban gurgurdan su wal ab'ad da kuma nisan su shi ma daban-daban ne wani na saman wani cikin su wani na saman wani haka sai wasairi da kuma tafiyar da suke ita mata sha bambam dukkan suna tafiya amma tafiyar ba iri ɗaya bace haka ne ko wa ardin malam yace to ita ma ƙasa kadi ba abin da ke cikin ta wa ma khalaqa fiha da abin da Allah ya halitta a cikin ta min insani na mutum wa janin da kuma aljani wa hayawanin da kuma sauran dabbobi da ke ciki ma ma baina ajnasiya tare da abin da ke tsakanin jinsinsu wa afradiha da kuma ɗaiɗaikunsu min tabayunin na bambance-bambance fil alwana a cikin kala-kala bambancinmu wato a cikin kalolin mai zinan baka fata sunan ma za ka ga wani cikinmu ya amsa sunai na baka fata wani kuma ya ɗan amsa wani kuma kwata-kwata ma mai amsa wani laraba masu yi tayi kuma baka fata ne ko ba gaba yau wani jani ba haushe ce jan banza ba haushe akwai shirme ka tau ganin jan banza wai kai dai ba kai ba balarabe bane ba bature bane kada ka janka na banza ne ba ya zamo bakin banza to ba mace ba mace da ke akwai cikin launin kalolinmu ga munan duk baka fata ne amma za ka ga wani da duhu wani da ɗan duhu duhu wani da haske haske wani da haske fau wal'al suni da kuma bambance-bambancen harsuna harsunan musulmi sun sha bamban ba hausawa da zawarmawa da bugaje da abin nan bare-bari da gurmawa da fulani da buzaye gamunan kala-kala damu iri ɗaya kowa yana da ido yana da hanci yana da baki yana da kunne yana da kai amma da ya duk bude baki sai kaga maganar shi baka gane kai ma da ka bude baki kai magana bai ya gane magana wani zai bude baki ya larabci wani ya buzanci wani ya hausa ga mu dan haɗu wuri guda daya duk wannan bambance bambancen da ke akwai alama ce daga cikin alamomin samun Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin yana daga cikin alamomin da suke nuna samuwa Allah subhanahu wata'ala halittar samai da kasai da kuma bambance-bambancen harsunanku da launin su ma alama ce daga cikin alamomin akwai Allah Allah ya ce lalle a cikin wani akwai alamomin samuwa Allah ga masana wale ikhtilafi fil idrak da kuma sabani a wurin riskan abu wal fuhumi da kuma fahimta bambance-bambancen fahimtar mu haka za ka iske mutane malami guda ke musu karatu wani karatun da aka yi gaba ɗaya sai ya rike shi gaba ɗaya duk bayanin da za a yi ya rike duk abin da malami zai tambaya sai ya mai bayani irin yadda malam ya faɗa wataƙila ma ya ƙara wani kuma zai zai riski kashi bakwai cikin goma uku da sun zube saboda Allah bai ba shi irin kwakwalwar da ya ba wannan wani kuma sai ga samu kashi biyar wani ya samu kashi hudu wani uku wani biyu wani daya wani ma zai tashi tutar babu tashi daga makarantai ana bayani ce haka ne bai ya taya maku bai rike komi ba wala haka ne haka homa da yace shi ba zai gaya maku abin sai dai kuna wani yana tunawa kuma daga nan in aka rabu kuma abin da duk kuka tuna mai duk kuma bai iya rike ba ba ka ba haka ake cikin aji na na karatun boko ba sai wani darne komi ba yana an yi mai karatu da shi ake karatun sai ga kofin shi komi babu ya rubuta sunan shi kadai duk ya tsara komi amma ya kasa rubuta komi haka zai bada ta fallau ba komi komi ba ya samu wani kuma ka gaya ta wutirin tirin ya wara sai ya ci shi yayi yayi abin ya kizawa ya diba dama ya gaga masu ga mai tsaro nan kusa da shi nan ba ga mai tsaro can ga wani na kallon shi ba dama ya tambayi wani aka za a rike takarda har ya tashi ya miƙa ta ba cikin ishirin abin da za a samu uku ko hudu za a samu ba yadda za a yi wani kuma in ya fara tarkomi su ya faɗi abin da ba tambayi shi masu ya rubuta har sai an kai sai an kai ma ana tuhuma shi wata rana ma sai an sa malamai su tsare shi su kare ya yi rubutun magani ƙarshen ta sata yake kuma ya rubuta tar yadda yawanci haka za a wannan komi ya rike Allah kiyaye wannan da yana nuna alamomin ainihi ikon Allah subhanahu wataala da samuwa Allah wal khasa'is da kuma kebantattun abubuwa kowa da abin da ya kade ta shi kowa da abin da ya so cikin rayuwar shi ko ba haka ba yanzu nan da za mu tashi a kawo abinci ce jama'a tsaya akwai walima a kawo abinci sai kaji yana wani na cada dai kala ka zama ne aka kawo akwai abin da yake banta da shi akwai abin da yi su in abin sha ne ma zai cada lemu kala kala aka kawo kala kaza to da ya yi ko mene ne ko mai shi za a kawo nan wurin da abin ba zamanin sai kaji wani ca inda ma naman kashi ne in kuma naman kajin sai kaji wana cewa dama mai shi wani kuma ya ce in dama mai hanshi aka yi wani kuma kaji yana cewa dama dai malku ne wani kuma kaji yana cewa wasu mutane sun mai da kansu wani tura ɗin ba kawo mutum masara ko na ce mutum ko kuna ganin an dade ba a game da waɗannan shagalin ba kuna ta murna shi shi ta tuwo yake kasa'is kenan kowa da abin da yake bance shi kowa da bikin zuciyar shi makwacin mai akuya ya sai kula kazan ya ci amanan makwabtaka washiyati da kuma wato abin nan sabani ko kuma alamomin da ke tsakanin mutane bari mu tsaya haka abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka sa mu gyara Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu akwai wani bawan Allah da ya kawo kyautan wato inji sabo fil ce ga yanan ya kawo a ci gaba da wadda matsalar wuta da ake samu sabo fil ya kawo ya ce yana so a yi wa kakashe addu'a Allah ya ji kanta da gafara ya mata rahama to Allah ya mata gafara Allah ya ba ta aljanna da mamman shi da baban shi da ‘yan uwan shi da dukkan musulmi albarkacin wannan Allah ya masu gafara Allah ya bi masu shi kuma Allah ta'ala ya kara mai girma da ɗaukaka ya biya mai bukatar shi shahi mai hawayen shi kuma Allah ta'ala ya kara mai karfin zuciya wurin yin aiki na alkhairi kuma Allah ya kyautata zuciyar shi ya dan Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ka yawaita mana irin shi ya Allah Allah ka sa wani shi ma ya kawo wani abin daban wanda wannan masallaci namu da muke karatu yake bukata Allah subhanahu wataala ya samu dace da alkhairi duniya da lahira Allah ka bamu aljanna ka kare mu daga wata jahannama ka biya mana bukatun mu gaba daya rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين